أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مودة ساكي سادوا دكو wannan darasi namu da muke karatun muqaddima ta adwa'ul bayan ta Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti al-Allamatu Al-Qur'ani rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a satin da ya gabata mun tsaya a safha ta 29 ko in ban manta ba a mas'ala ta uku za mu tashi haka ne al-mas'alatu thalitha ina ganin daidai nan za a tashi ko ba nan bane to ha mas'ala ta uku a shafi na 29 haka ne to malam yace al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku kafin mu shiga cikin mas'ala ta uku akwai bayani kan ibnu hazm da muka kawo cewa an kone littafin sa ko haka ne ko aka ce ya rubuta littafin shi al-muhalla aka ko ba haka nan bane to ni daga tarihin da nake ji kuma na ji suna cewa ya rubuta al-muhalla aka amma na fi zaton cewa mas'alolin ne ya rubuta aka amma nasoshin musamman kamar hadisi tana yiwa yayi amfani da littafai kamar sahihul bukhari da sauransu na fata an fahimci domin ban san cewa ibnu hazm ba ya haddace littafin hadisi gaba ɗaya ne zai kafa hujja da su na fi zaton cewa matsalolin na mazhaba shi yana tare da su amma in ya kai inda zai ɗauko nassi yana iya koma cikin littattafai ina fata an fahimce ni amma wasu na cewa aka ba tare sun yi istitna'i ba ban san karfin kwakwalwar shi ba wallahu ta'ala ala mun gane ko almasbi wancan sati mun taɓa magana ta ibnu hazm ko ba haka ba to shine dan yi bita akan shi almas'alatu thalitha mas'ala ta uku cikin matsaloli na albayan ko ya ce amma ta akhirul bayani ila waqtil haja jinkirta bayani har lokacin da ake da bukatar shi ila al'amali bihi har zuwa aiki da shi fa tahqiqu annahu ja'izun malam yace tahqiq zance mai tabbaci shine cewa wannan maganar ja'izun ya halatta wa waqi'un kuma ya abu akwai abin da ja'izun ne amma lam yaqa akwai abin da ja'izun ne wa waqa na fata an ganin Allah a nan duniya ja'izun ne akla amma lam yaqa lakinnahu mamnu' shar'an annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilayk hamma bal miski cewa ja'izun aqlan wa ja'izun shar'an ya halatta a hankali a ce ana iganin Allah kuma ya halatta a shar'anci a ce ana iganin Allah a nan duniya amma lam yaqa Allah ne ya hana domin ba a cewa annabi musa ya jahilci abin da ya danganci allah subhanahu wa ta'ala ko ta fuskar hankali ko ta fuskar shari'a an gane ko da ya san abin a shar'anci ba zai yi wa bai dace ce ya tambaye shi ba ba sani ko mun fahimta ba hau malam yace wa huwa mazhabul jamhur ita ce mazhaba ta jamhur an gane ko cewa ja'izun wa waqi'un wa muqabiluhu thalathatu aqwali amma abubuwan da suke kishiyoyin wannan maganar ko abinda suke fuskanta ta da maganganu talatatu akwalin magana uku uka na daban al'awwalu annahu la yajuzu mutlaqan wasu malamai suka ce a'a ta'khirul bayani ila waqtil haja wancan sati na ce mu bambanta da an waqtil haja da ila waqtil haja an waqtil haja har lokacin aiki yayi har ya wuce ba ai bayani ba mun ka ce wannan bai yiwa amma ila waqtil haja har lokacin aiki da shi yayi sai a bayyana bi ake nufi da shi mun kace wannan shine jaizu to shine wadansu malamai suka ce la yajuzu mutlaqan bai halatta ba asani na biyu annahu yajuzu fil mujmal cewa sun kai wannan ya halatta cikin mujmal kamar lafazi wanda yake dokan ma'ana biyu sun daidaita duna ma lahu zahirun ghairu murad amma banda wanda yake da zahiri ghairu murad amma ba zahirin shi ake nufi ba gashi nan zahirun ghairu murad ba wancan zahir ba wanda yake muqabilun nas nan zahirun ghairu murad wanda nassi ne zahirin shi ya fito a fili amma ghairu muradin ba abin nufi bane kal am kama afadi am amma khas ake nufi da shi to irin wannan ya Allah sabkar da am an gane ko to kuma ya bar bayanin sai lokacin aiki ya sai ce khas yake nufi su suna ganin wannan bai shiga ciki wal mutlaq ko ko mutlaq misali hurrimat alaykumul maytatu sai ce mi waddam jini to ai jinin nan ba ne jini ba to sai Allah ya saukar da waddamu ya bari sai lokacin aiki ya sai ce to banda jini kaza su suka dauki to banda irin wannan su da am da mutlaq suna ganin ba su ba su ba su shiga cikin wannan amma in lafazin ya zo mujmal to Allah na iya barin sai lokacin aiki yayi sannan sai shi bayani ban sani kuma fahimta ba الثالث نعك أكس هذا كيشير ونن وهو جوازه فيما له ظاهر غير مراد دون المجمل وسكت بيتوا آآ شيء واتو تأخير البيان إلى وقت الحاجة يا هلتا cikin am da al-mutlaq wanda yana da zahiri ghairu murad an sabkar da nassi am amma khas ake nufi amma an bari sai lokacin aiki yayi sannan a bayyana shi ko ko an sabkar da lafazi mutlaq amma sai lokacin aiki yayi sannan a kayyade shi a nuna ga abin da ake nufi da shi suka ce to shi wannan shine bai halatta ba dunal mujmali an gane ko amma banda mujmal sai suka ce to kenan su sun ce cikin am da mutlaq ya halatta amma cikin mujmal bai halatta ba shi ko wancan ra'ayi ya ce cikin mujmal ya halatta amma cikin am da mutlaq shine bai halatta ba mun fahimci wannan kai malam ya ce wa huwa abaduha shine mafi nisa wanga ra'ayi wa ila hadhihi al-aqwal malik yace zuwa ga waɗannan maganganu ashara yayi ishara fil maraqi a cikin littafin maraqi maraqi sa'ud bi qawlihi ta'khiruhu lil ihtiyaj waqi'un wa ba'duna huwa wa ba'duna huwa lidhaka mani'u wa qila bin man'i bima kal mutlaqi thumma bi aksihi ladal ba'd intiqi kaje dake tafiya mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu dole sai ka dauke shi galibi cikin ilimi da shi ne ake aiki shi suka kira shi himaru shu'ara domin duk mahiyancin shu'ara a gare shi ne suke hawa su ta tafiya bahar ne suna kira shi himaru shu'ara almuhimmu dai ta'khiruhu jinkirta bayani lil ihtiyaji nan asalin shi ila lil ihtiyaji ne har zuwa lokacin bukata to saboda wazanin bayyi an ce ila lil ihtiyaji sai ya kare sai ce lil ihtiyaji mun fahimta har zuwa lokacin bukata sannan Allah ya bayyana me yake so da shi ko mujmal ne ko kuma mutlaq ne ko muqayyad kai sun ka ce waqi'un yana tabbata yace wa ba'duna huwa lidha kamalihu amma sashen mu yana nufin nasan malaman usul fiqh shi dan malikiya ne ban sani ba wannan ba'duna yana nufin sashen malaman usul fiqh ko sashen malikiya huwa lidha kamalihu sun hana wannan wa qila bil man'i yace a'a wadan sun ka ce a'a bil man'i sun hana bima kal mutlaqi an gane ko shi su a wajen mutlaq ne sun ka hana da mutlaq da am suka ce to su waɗannan Allah bai kawo su sannan yayi bayani lokacin bayani in ya kai in za aikin su thumma bi aksihi ladal ba'd intiqi yace kuma kishiyar wannan a'a waɗan suka ce a'a shi al-mujmal shine sun ka halatta cewa wato al-mutlaq da al-am su ne ake iya jinkirtawa sai lokacin bayani yayi amma al-mujmal su su yadda ba a ce ana jinkirta bayani sai lokacin aiki yayi da shi amma dukka ba wani matsala bane bayani ne ya zo a dunkule amun ne mutlaq ne mujmal ne Allah ya bar shi lokacin aiki yayi sai an kace ga abinda ake nufi da shi babu matsala cikin wannan domin lokacin aiki da shi bai wuce ba to mi an matsala babu matsala mun fahimta malam yace amma ta'khiru aslin tablighi ila waqti al-haja amma ta'khir jinkirta aslin tablighi aslin isarwa ila waqti al-haja har zuwa lokacin bukata faƙala ba'dul ulama bi jawazihi aidan wadan sun ce ya halatta wa khalafa fihi ba'dhum sashi sun saba wa qala al-fakhr razi imamu fakhr ad-din razi babban malamin tafsiri babban malamin kuma balaga kuma babban malamin tafsiri babban malamin kimiyya kun san ya san ilimin kimiyya turawa sai sun ka sace sunan shi sun ka ce mai razas an fahimta a cikin tafsirin sa wadan suna cewa fihi kullu shay'in illa tafsir wai duk cikin littafin shi aka komiya baban da tafsiri a ba haka nan bane shi dai malami ne wanda yayi zurfi cikin ilmul kalam an fahimta malamai sun yi mai ma'akhid na cewa yana yawan kawo ra'ayi na waɗansu waɗanda adda aqida musamman irin su mu'tazila da wane ne to wani lokacin sai ya kawo dalilan su masu yawa lokacin yi musu raddi kuma sai ya manta ya zama to ma hujjojin su da ya kawo sun fi karfi bisa ga raddin da ya musu tunda shi aqida shi ta ash'ariyya ce ina fata ana fahimta ta wani lokaci kuma yana sa ilmul kalamu ciki ina fata an fahimci ni sunan tafsirin sa at-tafsirul kabir ya kai mujalladi kusan wata tsaba ina ganin zai kai mujalladi kusan 40 an gane ko to amma kuma da shi da Imam al-Qurtubi tsarin manhajin su na tafiyar da tafsiri ɗaya ne fi hadhihi al-aya masail akan masail suka tafi kun san wani ba zai kawo masail ba to su sai ce masail sai shi kawo mas'ala 10 20 30 40 karkashin aya na fata an fahimci shi yasa wani malami ya ce ɗalibin ilimi ina koyon tafsiri ya daina shiga cikin tafsiri fakar dinin rais don in ka shiga cikin bacewa kakai wani lokaci sai ka iya yadda ake ikhtisarin masail sai ce fi hadhihi almas'ala ashru masail in ji wannan malami an gane ko almas'alatul ula fiha sittatu awjuh alwajh alawwal fihi ra'ayan kaga ka mutu an gane ko sai in ka iya dabt irin wannan littafin sai ka karanta kafin ka yi tafsiri ya zama tolo ka samu lokaci shi ka ke bebe lokacinsa da shi da addurul masul fi ulumil kitab al maknun ka rinka tsace ki abin da kake da bukata don in kace zaka bi su gaba da rikicewa zaka yi sai ka bace kansa inda kake mun fahimci wannan ko ko imam fakhruddin razi at tafsirul kabir sunan tafsirin sa amma akwai wani lakabi da aka yi masa mafatihul ghaibi malamai suna kiran shi mafatihul ghaibi to wani dalibi in ya ja ka ce an ce mafatihul ghaibi sai ce ai to wannan kafirci a'a nan ba gaibi na shari'a ba mafatihul gaibi nan amma ghaba anka fil ulumi tafsir ai hattara a wani da ya ji mafatihul gaibi sai ce kafirci ne Allah ya ce wani da kuma mafatihul gaibi ko ba haka ba kun san dalibai wani lokaci alghaibu lugatan ma ghaba anka duk abin da ya koyi da gare ka na fata an fahimci ni to da haka sai an yi hattara ko kuma larabawa sun ka ce ana bambanta tsakanin su a ce alghaibu da almughayyab akwai alghaibu shar'an akwai alghaibu lughatan alghaibu lughatan shine duk abinda ba ghaba anil hawasil khams abinda ba a iya dandana shi wato akwai abubuwa guda biyar da suke kai dan adam ilimi cikin jikinsa na farko bakinsa ka dandana abu ka jera da zaki ko abin da ya kamar haka na biyu hanci ka shaka ka jira ya iskan shi ko doyinsa ko danshi ko iskan shi abu na uku ido su baka kala baki ko fari ko ja ko bula abu na hudu kunnai ka ji abin abu na biyar shine fatar jikinka kaje yana da kaushi ko bai da kaushi misali to duk abin da ba a gani da ido ba a iya shaka shi ba a iya ɗanɗana shi da halshi ba a iya jin shi ta kunnai ba a iya taɓa shi da wato fata a ji yaya yake ya zama ya zan gaibi amma a lokaci shi ko a shar'ance shine abin da baka da iya sanin shi ta fuskar shari'a sai an yi maka wahayi sai abin da Allah baka kuma gaibin nan kala biyu ne akwai gaibul mutlaq akwai gaibul muqayyad mun fahimta akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-muqayyad yana da cikin abin da dalibai ba sa fahimta ko suna afka musu al-ghaibul mutlaq la ya'lamuhu illa Allah قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أكوي الغيب المقيد gaibi ne amma mu kayyadi na ƙur'ani kafin Allah ya saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zami gaibi daga bayan Allah yi ya saukar da alƙur'ani yanzu alƙur'anin bai zan gaibi ba gare mu waɗanda alƙur'anin bai kai gare su ba har yanzu ƙur'ani yana matsayin gaibi gare su don su kusan shi ba ba sani kuma fahimta ba shi yasa Allah ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to kaga ashe annabawa ba a ce san gaibi ba a'a sun san gaibi wanda Allah ya sanar da su tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha to in baka bambanta ba kawai sai ka tashi kai rikici ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba a'a gaibi mutlaq ne bai sani ba muqayyad in Allah sanar da shi ya sani bas magana ta kari in ba haka ba sai shi kona da kai tunda aka ce tilka min an ba'il gaibi to gashi an bashi labarin gaibi kuma ka ce bai san gaibi ba a'a gaibin da Allah san da shi ya sani wanda Allah bai san da shi ba bai sani ba an kare mun fahimci wannan tau kun san wajen tattaunawa wani ya haso shi kada ka cikin rami ka yi hushi ka fito ta magana sai shi kewaye ka da dalilai da ba shi kuma shi ta dariya dama ya sai ya jefa makata an gane ko to da an ka ce mafatihul ghaibi na ana nufin al-ghaibul lughawi ba al-ghaibul shar'i ba kaka kafirtar da Imam Fakhruddin Razi kuma littafin sa an aqida ash'ariyya ne kuma yana ka ilmul kalam kwarai amma ba shi ke nuna babu fa'idar tafsiri a cikin littafin sa ba kaka ce fihi kullu shay'in illa tafsir wannan akwai guluwi cikin wannan magana mun fahimci wannan ko to wabnul hajib da ibnul hajib shi imam fakhruddin razi sun rayu can gabashin duniya wabnul hajib da ibnul hajib sun tafi akan wannan ra'ayi wal amidi da al amidi sun kace la yajuzu ta'khiru tabligh al qur'ani qawlan wahida sun kace bai halatta ba a jinkirta isar da alqur'ani qawlan wahidan magana guda li'annahu muta'abbadun bi tilawatihi domin an yi umarni da ayi ibada da karanta shi duk lafazin shi in ka karanta ibada ne yanzu hadisi idan karan karanta ba muta'abbadun bi tilawati bai amma shi qur'ani muta'abbadun bi tilawati in kana karanta shi ibada kake an gane ko yanzu in ka karanta lafazin hadisi baka fassara ba baka yi aiki da shi baka ganin ba muta'abbadun bane amma qur'ani da ka karanta ka yi ibada ba sani ko mun fahimta ba dan masaloli na waɗanda suna ɗaukar hankalin ɗalibi to nan menene bambanci akwai bambanci tsakanin albayanu da asulul tabligi ana iya karanta maka lafazin alkur'ani ba a fassara mishi ba to aslu tabligh shine shin ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jinkirta karanta alkur'ani sai lokacin mas'alar ta yi ya karanta akwai bambanci tsakanin ya jinkirta bayani an gane ko ya jinkirta bayanin mas'alar sai lokaci yayi bayanin mas'ala daban karanta aya daban ana iya karanta aya ko iya karanta ta amma aiki da ita a jinkirta bayanin sai lokaci yayi to shine wanga mas'ala ta karshe suke sabani shin ya halatta a jinkirta karanta alqur'ani sai lokacin aiki yayi da shi shine nan malam malamai suka ce su wadanda suka ce la yajuzu ta'khiru tablighil qur'ani ba tablighu ma'anil qur'ani ba intabihu kathira isar da sakon alqur'ani kaulan wahidan suka ce da annahu muta'abbadun bi tilawatihi wa lam yu'akhkhir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tablighahu bi khilaf ghayrihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai jinkirta karanta alqur'ani ba bi khilafi gairihi sabanin wanin sa shine ma'ana ta nasoshi ma'anan nasoshi yana iya bari sai lokacin aiki yayi sai ce to ga abin da ake nufi da aiki da shi ina fata ku ce amma karanta shi a'a yana karantawa saboda su karanta su samu wannan lada mun fahimta ko hau malam yace wa qala ba'du ahli al-usul sashin malaman usul sun ce qad yumna'u ta'jilu at-tabligh ana iya hana gaugauta isar da sako wa yajibu ta'khiruhu ila waqtil haja ya zama to wajibi ne ma a jinkirta shi lokacin bukata yayi in kana yukhsha min ta'jilihi mafsadata in ana jin tsoron wajen isar da wannan sako akwai ta banna wanda za ta faru qalu suka ce an gane ko falau umira sallallahu alaihi wasallam da dai an umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qitali ahli makka yakin yakin mutanen makka ba da sanatin bayan shekara min al-hijra daga hijira wajaba ta'khiru tabligh dhalika lin-nas ya zan wajibi sai an jinkirta isar da wannan daga mutane li Allah yasta'idda al-adu don kan maki ya shirya idza alima idan ya san ko idza alima wa ya'zumu al-fasad sai banna ta girma ولذلك لما أراد lamma arada alaihi salatu wassalam shi yasa lokacin da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi niyyar qitalahum ya kasu qata al akhbara anhum sai yanke labari da gare su suka daina jin labarin komai na fata an fahimci ne hatta da hamahum har sai da kutso musu yayyo musu harin bazata ya zo musu kwatsam shine ake kiran da hamahum shi yasa mutumin da ya cika wayo sai a ce mai wannan dahiya na dahiya mai tsananin wayo al khataru dahim haɗari mai kutsuwa wanda ba da labari ba zato ba tsammani na ba ta an fahimta to wakana zalika wakana zalika wato aisara li ghalabatihim wanda shi fi sauki kenan an gane ko li ghalabatihim don arinjaye su wa qahrihim kuma li ghalabatihim arinjaye su wa qahrihim atanqara su duk dai rinjaya ce wa ila hadha ashara fil maraqi bi qawlihi zuwa ga wannan mas'ala kenan yayin ishara cikin maraqi su'ud وجائز عدم تبليغ له كده يا حلتا اجنكرتا isar da sako na alkur'ani wa dar'u ma yukhsha aba ta'jiluhu wa dar'u ma yukhsha da tunkudi abin da ake jin tsoro an gane ko to aba ta'jiluhu sai ya ki isar da shi abin da ake jin tsoro dar'u ma yukhsha tunkudi mafsada kenan domin mafsada ita ce ake tsoro ita ya fassara ne dama mala ya musantar mafsada dar'u ma yukhsha tun kuɗi abinda ake jin tsoro a ba ta ajila ku sai ya ƙi ya isar da shi da gaggawa har a jira sai lokacin isar da shi yayi wa dhamiru fi qawlihi malam yace dhamiri a cikin fadarsa qawlihi lahu aidun lahu da yace lahu aidun ila al-ihtiyaj fil bayt malam ya ce ya koma zuwa ga al-ihtiyaj kenan tablighun lahu ay al-ihtiyaj buqata fil bayt al-madhkur ay qablahu ay jaizun ta'khiru at-tablighi ila waqt al-ihtiyaj lahu ya halatta a jinkirta al-ihtiyaj a jinkirta at-tabligh isar da sako ila waqt al-ihtiyaj lahu sai lokacin bukatar shi yayi to amma wannan mas'ala da malamai suka kawo kusan cikin usulul fiqh wani bi ana kawo mas'ala ce fardiyya shin wannan ya ta faruwa dan ne matsala take a ina ne aka saukar da ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su har lokaci yayi tsawo bai isar da wannan sakon ba sai lokaci da yayi ya isar da wannan sakon wannan ana bukatar sai an samu wannan matsala din ayoyin da suka sabka aka bari aka isar da sako sai da lokaci yayi sannan aka sannan aka isar da sako na fata an fahimci tau haka ne ko ba haka ha ana bukatar misali tunda an faɗa an ce ya halatta waɗanda sun ka hana su sun huta sun ta sun yi kwana to waɗanda sun ka ce rayuwa ya zamu a ba matsala ha su kawo da ni hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko ba ga nan to akwai matsala lokacin da an ka sabkar da suratul tauba sai ba a je aka karanta ta a makka ba sai da aka bari an yi aikin hajji inda larabawa suke taruwa sannan sai aka je sai aka karanta musu wannan sako mun gane ko to kaga a wancan lokacin ai yana da kyau ma da an isar da ita ma a je a karanta musu ai babu wani matsala amma ba a je garin makka ba sai aka bari sai inda suka taruwa nan ne bukatar take sai aka je sai aka isar da sako a wannan lokaci ban sani ko mun fahimta ba to kaga yasa irin waɗannan matsaloli idan kuka ji malamai suna faɗan matsala ku yi hattara kakka zabo da ka ce e ko a'a saboda wani ya gane matsala da kyau shasa turo ta abinda ɗaya shi ka so ku ta ce ku ce sannan ya biyo da sanduna shi ta bunku wallahi ya kaskace da ku ya tana biya matsaloli na ilimi suna buƙatar ka zamanto kana da abin ga dan wani ya san kai zahiri ɗaya za ka bi koko baka san matsala ba ka san wani shi na hudu matsala in dai bai taɓa jinta ba ko bai san ta ba abinda ɗaya da tashi ce babu to haka ake so da shi dan taurin kai a yan kawai ce ba wasu ana tana bukatar bincike bas kakka yarda ko a tsarin rayuwa a rinka sanin ra'ayinka kai tsaye lokaci guda sai in akwai bukatar sai an san ra'ayinka to sai ka bayyana domin ba a san mutum zan munafiki amma ba ko ina bane ake bukatar a san ra'ayinka kai tsaye saboda shi wancan din baka san nashi ra'ayi ba ba sani ko mun fahimta ba musulmi ka bazan wawa ya ce a kullum a fito a fili ba kullum ake to a fili ba inda kamata a fito a fili a fito inda bai dace a fito ba sai a tsaya har lokacin fitar sai iya yi sai a fito ina fata an fahimci mutum ya ce abu kaza haka nan ne kakkace haka nan ne in ka ce eh to kawo dalilin tabbas abin da ya tabbata in ka ce a'a kawo dalilin da suka nuna an kore shi to babu dalili to mu muna nan sai dalili ya bayyana ta ka kare shi yasa shar'u man qablana an gane ko shar'u man qablana ai mas'ala ce usuliyya ko sai malamai suka ce a'a hali uku gare ta abinda qur'ani ya zo ya ce sun aikata kuma sai Allah ya umurce shi ya umurce mu da shi cikin shari'a mu to ya tabbata da mu an gane ko mi Allah subhanahu wataala ya ce ya shar'anta kashi a cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs yace kuma cikin shari'a mu ya shar'anta mu da shi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl muta shar'u man qablana akwai wanda ba a shar'anta mu da shi ba su an shar'anta musu amma bu a shar'anta mu da ba shi yasa annabi isa ma da yazo ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum ko ba karbai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo an gane ko cikin at-taura da injila an zai dauke sashen abubuwan da an ka dora musu الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم آثارهم أنقالكم آثار جمع إصر قراءة ابن عامر زي دوتي مسنوي كاكا كنا يقول أقول أبو أنا أكشر أن تاتن مو أن نوكي to in an ce mu an su an shar'anta musu an dauke muna mi an matsala kire yanzu ne zama aiki da shi mu ba mu ciki to sai abin da shari'a bata zo ba ta ce an umurce mu da shi ko an hane mu da shi ma'ana su an dora musu amma ba a ce an dora muna ba kuma ba a ce an hane mu ba to shi ko nan ya matsayin sheki na fata hukunci sai malamai suka ce to dubawa za a yi in misali ne na gari to an umarce mu da shi in kuma abu ne wanda bai da kyau to an nisa an hali an hali mu da shi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil alba akwai abin daukar lura annabi Musa an ka zo ana rancen sadaki shin ya halatta baka bada kuɗi ba ka yi sadaki da wani abu aiki wanda zaka yi malamai suka ce na'am sadaki yana iya zamantowa manfa'a domin ya ce inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj kiyo zai yi na shekara takwas fa in atmamta ashran fa min indik in kai shekara goma ba matsala to kaga kiyo yi kaga wanda sadaki akwai waya gani wallahi wanda sadaki akwai waya gani shekara takwas kana kiyo ina mun kai wanga aiki gaba to kaga shekara takwas ai wani sai shiga kare ya nemi kuɗi ko ba haka ba ko a tai a shiga yan uwa mai shirka mai shirka biyu mai shirka biyar yanzu a haɗa sadaki ya haɗa shekara goma ana fafatawa ko takwas ko ba kanan bane to kaga manfa'a kenan mahaifin yari yana da gida wanda za a gini to amma yanzu na akwai wata matsala shi ya an kai kiwon ga na shekara goma wa aka yi mashi sadakin yarinyar ne koko na babban yarinyar ne domin sadaki nata ne wa atun nisa a sadaqatihin da nihla to in gidanta ne mu a shari'a mu za a rubi za a gine wa shikenan babu matsala sai a gine gidan shikenan ta zan an biya sadaki don saboda mi saboda shi aikin kanshi kuɗi zai koma da wani wuri kaje kai aikin aida za a baka kuɗi kuma kana ibin sadaki da su amma da sharadi kai ya zamanto wannan aikin ko abin da za a kawo wa sadaki ba dole bane sai kuɗi yana iya zamantowa kaya ya zamanto halatta ne a shari'a an gane ko kai ya zamanto ka ga wata mace wanda ka ga yarinya mai kyau ashe ubanta yana da fili kuma bara sai ce kana son ta ce da ka gine gidan ga shikenan an baka ita kuma gidan giya za a yi tunan kuma ba a yi ko mutum ya dauko butalin giya da biyu ya ce to shi na sadaki haram to Allah ya kyauta an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadibuhum kada ku gaskata su ko ƙaryata su a wannan hadisi yana da kyau ku fahimce shi kada mu gaskata su kada mu ƙaryata su wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum a'a idan suka faɗi magana muka iske qur'ani ya faɗe ta sai mu gaskata ta dan mi dan qur'ani ya gaskata ta idan suka faɗi magana qur'ani ya ƙaryata ta sai mu ƙaryata ta dan qur'ani ya ƙaryata ta amma abinda suka faɗa ba mu samu nassin da ya ƙaryata ba mu samu nassin da ya gaskata ba sai mu kamma bakin mu don in kace ƙarya ne sai a ce kawo dalili in kace gaskiya ne sai a ce kawo dalili shi yasa isra'iliya suke nan ku yi hatara da su wajen mu'amala da su wani sai ce duk isra'iliya ta karya ne kai ko cikin littattafan su Allah ya ce yuharrifuna al-kalima waɗansu wurare ne suka canza ba duka ba kare hatara ga kare ta magana Allah baka sani ba ka duba cikin al-isra'iliyat na Sheikh Abu Shuba da kuma al-isra'iliyat na Muhammad al-Ghazali sai ka riki waɗanda littattafai guda biyu in ka same su sun ishe ka sai ka dubi duk inda sun kai magana kan waɗansu ayoyi na bari isra'ila sai ka samu littafin da kake tafsiri da shi sai ka sa alama a safha kaza a wuri kaza malam ya kawo kissa a safha kaza wuri kaza ya kawo kissa da ka zo sai ka ciro wannan kissar ka yi bayanin menene a cikin ta ga yadda take shin wannan kissar ga bandar da ke cikin ta ko ko wannan kissar an kawo ta bamu da abin da ya gaskata ta bamu da abin da ya kareta ta sai ka yi gaba haka ne ake amma in ka ce ka kwara karetar da abubuwa ba tare da dalili ba kana cikin matsala mun fahimci wannan ko don in yace la tu saddiqu ahli kitabi wa la tukadibuhum ha kan ku gaskata su ku karyata su to ku mi kenan ko kawo bakin ku wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila mun yi imani da abin da aka saukar muna aka saukar muku kenan in mun yi imani da qur'ani in qur'ani yace gaskiya ne abin da suka faɗa ya zami gaskiya in qur'ani yace ƙarya ne ya zami to in kuma bai faɗa ba sai ka kama bakin ka kamar yadda ga muku mai ilimi wayo gare shi kullun ya to da wani abu kai hattara su ahlul kitabi ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura mu'an yace mani innaka ta'ti qauman min ahli alkitab zaka zo wadansu mutane ma abuta littafi kiran kai hatta domin masali annasa in ya saki hanya ya fi mi ya fi jahili da shi jahili tana yiwa ya gane kusur da ya dawo to mai ilimi ba ganewa ya abbayi ba yadda zai yi mashi kada ka cikin matsalar yake kura Allah ya kyauta to al-mas'alatu الرابعة كو مسألة هدو لا يشترط في البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته bai daga cikin sharaɗin bayani ya zama to duk waɗanda an ka shari'a take magana aka suke nan baligai su san a jami'ul mukallafina al mawjudina a waɗanda suke a wannan lokaci an gane ko su san shi fi waqti a cikin lokacinsa bal ya juzu an ya kuna ba'duhum jahilan bihi yana yi wa sashen mutane su mutu sun jahilce shi wa daliluhu dalilin wannan alwuqu'u abin da ya afku faqad ja'at fatima fatima ta zo az-zahra diyan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam az-zahra asalin az-zahra abu mai tsananin haske shi yasa wannan tauraro mai tsananin haske sunan shi zahra malam bahaushe shi ko dauka ce zara ko ba ka rabu ba ta wata ko to ban san dalilin da an kai armen da ba a rama koli na zo daura auren nan an gane ko kuma yan shiya suna amfani da wannan suna kwarai da gaske duk inda ka ga az-zahra az-zahra in baka adiya ba suna an gane ko yanzu suna da lisi a nan sunanta az-zahra sai ka zo sai ka hada na ba za mu fahimta su kuma dama kullun ba ruwansu sun san ba a yadda da aƙidodin su lokaci guda sai su barka sai kai karatu shekara ɗaya biyu uku goma in sun ga wanda ga iya shiga na su ja wanda bai iya shiga su ture an fahimta Allah ya kyauta wal abbas da abbas shi ma ya zo kenan waje al abbas shine azafina radiyallahu anhu anhu ma ya rubuta ko to anhu ma babu matsala akwai fatima ita ma aikata daga cikin sahabbai ko to sai a ce radiyallahu anhu biyan matsala ina fata mu ce in sahabi an ka ce radiyallahu anhu ma ana da shi da babansa ko ba ka nan bane to in sahabi guda ne an ka ce a ce radiyallahu anhu ko ba ka nan bane to in sahabi biyu ne kuma ana iya cewa radiyallahu anhu ma ko da ba baban shi bane to Fatima sahabi ya ce ko Abbas shi ma sahabi ne tunda sun rayu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi imani da shi ba tare da sai mu hankalta ba dangantaka ba mun fahimta to in sahabi guda ne an ka ce radiyallahu anhu eh ihtiraman don girmamawa ko kuma radiyallahu anhum duk hukuncin ya shafe su su sahabban tunda Allah ce radiyallahu anhu mun fahimta ko ga ka zaman to kana abin da to kuma shi huma da namiji biyu da mace biyu duk huma ne an gane ko ra'aituha mace guda ra'aituhu namiji ɗaya to ra'aituhuma namiji biyu mata fa ra'aituhuma bai bambanta to nan ga Abbas ga ga ga ga, ga Fatima babu bambanci ko namiji biyu ne ko mace biyu ne ko mace da namiji ne duk kuma zai zama tuhuma an gane ko eh shi yasa sai kai hatta dan cana kun san muna kasar Libya akwai yan cana da ake kai wajen karatun addini kuma kun san a can kulliyatul da'wal islamiyya ba a duka dan kasar Libya a jami'ar da muka yi karatu da Libya ko guda babu in dai karatu ne ba a bari da Libya karatu sai dai wanda ba dan kasa ba an gane ko jami'o'in su kala uku ne akwai jami'o'in da yan kasa ɗaya ke karatu a ciki akwai jami'o'in da mutanen waje ɗaya ke karatu a ciki akwai jami'o'in da ana hada yan kasa da waɗanda ba yan kasa ba to mu inda muka karatu inda babu dan libya ko guda kam étranger an gane ko me yasa suka yi wannan saboda idan aka hada ku da yan libya kuka san daɗin ƙasar libya ba za ku yi karatu ba dan libya na da mota uku ko hudu ko biyar ya dauke ka yi abunta da kai ya kai ka wajen shakatawa da an yi kwana biyu kazan dan libya kai ba zancen karatu ya kare ba wai don saboda suna kyama a hadu da yan libya ba kiyaye makarantun ne mun fahimta ko kuma ba a sawa 'yan ƙasa guda ɗaki guda kai hatta da 'yan yanki guda a can da ba a sakawa misali ɗan najeriya ɗan najeriya ba za su ɗaki ɗaya ba ɗan nijar ɗan nijar ba za su ɗaki ɗaya ba an gane ko sai dai a haɗa waɗanda ba 'yan yanki ɗaya ba ko waɗanda ba 'yan ƙasa ɗaya ba kuma an ka fahimci da ɗan nijar da ɗan najeriya ai suna amfani da hausa ko da ɗan ghana da ɗan sudan misali wanda yake jin hausa to da an fahimci wannan kuma ba za a sa ku ɗaki ɗaya ba sai dai a nemi mutanen da ba 'yan ƙasa guda ba ko kuma ba 'yan yanki guda ba waɗanda ba su yare ɗaya mi a dalilin yin haka ku tsaya mu rinka fayyace muku irin waɗannan abubuwa saboda akwai masu yin waɗansu maganganu waɗanda wani lokaci bu san mi yayin dalili ba sai su faɗi wata magana da ba ita ba ni yanzu ɗakin da ni zamna na zamna a shekara ta biyu da shekara ta uku an gane ko shekara ta farko na zamna ne tare da wani ɗan kamaru cameroon da kuma guda ɗan ƙasar sierra leone to shekara ta biyu sai ni zauna tare da ɗan ƙasar burma wanda suke ce ma myanmar da kuma ɗan ƙasar kazakhstan wadda tsohuwar jiha ce ta ta rasha a shekara ta uku tare muka zauna shekara ta hudu to mutum biyu suke zama sai aka kai mu ɗaki guda na ɗan ƙasar kazakhstan yankin rasha kun san ko me yasa eh dalilin da yasa suka kai mu dan rasha ko dan yankin rasha idan yayi magana da Hausa zan fahimta idan nayi mishi Hausa zai fahimta ko da ake wuta shi da mun saba magana da Larabci dan ko yayi kuskure min magana da wannan yari nasu ya san wallahi ba abin da nake sai ya faɗa sai ce kai a haka nan na bare dawo to da kun yi wata uku kuna ɗaki ne kuna magana da yaran larabci sai da mutu shi ne yaran ku hikimar ki mun fahimta ko to to don haka suna da hikimomi a wannan jami'ar ba ka samun ba ka samun wanda yake karatu a cikin ta ɗan ƙasar libya ne ba sa bari amma malaman da ke karanta ba duka na libya ne ma'aikata kuma duk 'yan libya ne amma ɗalibai babu ɗan libya to an kawo kasar da aka fi daukar dalibai a cikinta ita ce china da kuma andalusia saboda andalusia tana da yawan musulmai ita ko china saboda babu musulmai ana son a samu waɗanda za su yi ma addini hidima a can to sai a ɗauko su galibi musamman su 'yan china din da sauran kasashe irin su cambodia waɗanda babu masu jin larabci sai a kawo su to akwai wani da ake kira ma'ahadun ta'ahili nan ake kai su su yi luga kamar shekara ɗaya zuwa biyu wani daga shekara ɗaya matun da can ƙasa su ya ɗan taɓa koyon larabci ko yana da fasaha yana mu'amala da mutane sosai sai ka iska cikin shekara ɗaya ya larabci wani kuma sai ya shekara biyu a yi jarabawa sannan aka shi a jami'a an gane ko to shi kenan ɗan cana sai wani mutum ya zo cikin ɗalibai ya iska ɗalibai guda biyu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan cana yana sai yana kallon shi to shi ɗan cana abinda aka koya mishi a cikin aji in an ce assalamu alaika mutum ɗaya assalamu alaiki mace daya assalamu alaikuma namiji biyu ko mace biyu assalamu alaikunna mata uku zuwa abin da ya sama assalamu alaikum maza uku zuwa ga abin da ya sama ko ba ka bane shi ko dan tana ya ga wannan dalibin ya iske dalibi biyu kuma ya ce musu assalamu alaikum dan tana na tsaye sai yadda tabe shi ta baya ko da yadda tabe shi ce mai la la la la assalamu alaikuma an gani ko dan tabi'in aida shi sa in kana farko farkon ilimi ka daina shiga cikin wadansu abubuwa domin ko mutum guda ka ishe ka ce mai assalamu alaikum yayi akwai mala'iku tare da shi mun fahimta ko to ina kawo wadannan ne saboda wani lokacin mu rinka fahimta abubuwa to kenan sun zo ja'at fatimatu zahra'u ko wal abbasu radiyallahu anhuma aba bakrin radiyallahu anhu sun zo sayyidina abubakar radiyallahu anhu yatlubani mirathahuma min annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman gadon su na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan min annabi ba ana nufin ga manzo Allah mutum da shi manzo Allah lokacin ya kaura ba a neman gadon mutum sai ba shi ne kina suna nufin gadon da za su yi daga gare shi mun fahimta ko mutamassikina sun yi riko bi umumi da suka yi riko da umumi na yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya game da mi da ƴaƴanku aulad jam'i ne na walad walad kuma ya shafi namiji ya shafi mace yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn an gane ko dan ƴaƴanku an yi muku wasiya mun fahimta to sannan kuma wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka al-walidani wal aqrabun an gane ko min matar kal walidani abinda yan uwa suka bari walidani iyaye kiran wal aqrabun da makusanta shi abbas yana cikin al aqrabun ko ba karan bane ita ko fatima tana cikin yusikum allah fi auladikum kaga ne yazo a cikin umumi to ba a takhsisin shi sai da wadansu dalilai walad in ya zama to dan zinabi sai ayi takhsisi bai ciki walad in ya kashe wanda yake gado bai daga ciki an gane ko dole sai an yi tafsirin wannan aulad malaman balaga ta alqur'ani suke cewa duk inda ka ji ƙur'ani ya kawo wasiya kun san ana cewa ausa a larabci kuma ana cewa wasa wasa kuma ana cewa ausa sun ka ce duk in ka ga ƙur'ani ya kawo wasa kun san fi'ili mai shadda ya fi fi'ili mai alhamza karfi in ni ce akrama ya girmama in ni ce karrama ya girmama amma suka ce mai fa'ala ya fi karfin ma'ana bisa ga mi bisa ga akrama af'ala ko ba haka ba sai suka ce to duk in ka ci ƙur'ani ya kawo mai shadda to wasiya ce ta addini amma in kaga ya kawo waccan wanda ba ta da ƙarfi to abu ne wanda ya shafi duniya hukunci wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub wasa biha ay almilla ko kalimatu shahada ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله suka ce wuri guda kawai aka samu abin da ya shafi addini ya zo da ausa shine cikin suratu maryam wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to amma sai malamai suke cewa saboda akwai babban malamin balaga ustad doktor fadil samar ra'i dan kasar iraki asalin shi balarabi ne kuma mutum ne wanda ya karanta ilimi na hau har zan professor amma har zan doctor shi na matsayin kafiri bai da akwai Allah ba gashi ya tashi kasar larabawa ya karanta larabcin har zan doctor amma shi bai da akwai Allah ba mi yasa ya musulunta yana karanta wata aya ne kawai sai ta ja shi ga bincike da nan sai musulunta inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada allah bihadha mathala yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin wannan aya ta ja shi bincike sai ta zo sanadin musuluntarsa kisa imani bai wace gashi balarabe gashi kasar iraki musulunci yana da karfi an gane ko gashi kuma shi ya karanta larabcin har ya san shi da kyau amma kuma yadda da akwai ubangiji ba shirya ta Allah ce mun bai tunan ko an ba karshe kuma sai zama to yayi hidima ga balaga ta alqur'ani musamman to daga cikin kurakuran da yake fama da su shine cewa anan da yace cewa duk inda qur'ani yace ya kawo fi'ili mai shadda an gane ko ma'ana cikin wasiya ce ta addini amma in ya kawo wancan ausa ba wasa ba shi ne wasiya ta abin duniya sai ya yi umumin shi to sai malamai suke cewa inda yake da matsala marmakon ya danganta wannan a kira'a ta hafs wanda yake bayani a kanta sai ya ɗauki dukkan alkur'ani alhali wani wurin da yake cewa sai ya zama to a'a wata kira'a ba haka ta karanta ba domin wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ai akwai wa ausa biha ibrahimu banihi wa yaqub na fi yana karanta haka ko to ka gani kenan yanzu ya kamata ya zamanto yayi kaidin cewa qira'a ta hafsa ita take dauke da wagga balaga ba sauran qira'o'i ba ina fata an ce to nan malamai suka yi mishi istidraki amma le tafan shi a balaga ta qur'ani gaskiya yana da kokari amma kun bace dole ka yadda duka ba kai dai in ka yadda san dalilin da ya saka karba in baka yadda ba kuma ka ajiye mishi abinci yana littafi mai kyau sunan shi lamasatun bayaniya wani littafi da ya yi a lokacin da yake barnamaj a gidan rediyo na kasar ko gidan tv zance na kasar imarat dubai sai aka tattaro ɗan durustin aka sami suna lamasatun bayaniya sannan yana littafi a ta'abirul qur'ani da shi ya fi shahara a duniya sannan yana littafi balagatul kalima fi ta'abirul qur'ani sannan yana littafi ma'anin nahawu ne yi na ɗai ya yi ma'anin nahau na biyu ya yi ma'anin nahau na uku ya yi ma'anin nahau na hudu sannan kuma ya yi wani littafi shine wato ma'anin abniya cikin ilmi sarf yadda za ka gane wannan wazani ya bambanta da wannan wazani ta fuskar kaza kaza kaza kaza kaza ya nuna maka duk asalin su guda ne amma akwai bambanci ina fata an fice an gane ko yace dhi'afan da du'afa suna da bambanci wal yakhsad alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan can kuma cikin bakara ce ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa sai ce maka in ka ji ce du'afan ga abin da yafi zuwa da shi du'afa ga abin da yafi zuwa da shi ka nemi wannan littafi in baka same shi ba nan Niger ka bincika Najeriya Kano in baka samu ba saboda littattafai irin balaga ta Qur'ani ba a san su sosai ba in ba malaman da suke karantarwa ba a irin jami'o'i an gane ko ko malaman zaure wanda suke mu'amala da littattafan zamani zaka iske littattafan su ba a san su ba sai ka kawo kawaidi dubu ɗari ka sai su baka sai da ma'anil abin ya guda to san shi to amma akwai su a internet sai ka sa a cire maka su sai ka tura a buga maka wani littafin sai ka aji duk littafin da na yi nema ni kasa samu in dai akwai shi internet sai in sauke shi sai in tura ma masu bugawa sai su buga sai su kawo mu na fata ku ce shi yasa wadansu littattafai kakkace zaka neme su a nan sai ka neme su wallahi ka rasa mun gane ko at-ta'birul qur'ani sai da tura saudiya shi ma sai da aka jima sannan aka samu min littafin to irin wadansu littattafai da wani ilimi ba ko wani ba kowa san da zaman su ba sai wadansu da ciki kuma akwai littafin da za a buga ba za a sake buga shi ba eh akwai wadanda ba da sai suwa bane kuma mun gane ko? to malam ya ce walam ya alama bu su sani cewa ba annahu sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bayyana ya bayyana anna hadal umum wannan umumi la yatanawalul anbiya'a bai shafi annabawa ba annabawa ba salawatullahi alaihim wa salam tsira da abincin Allah su tabbata a gare su ko ba ka nan bane bi qawlihi da yace inna ma'ashiral anbiya mu jama'a ta annabawa ma'ashir jam'i ne na ma'ashar ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard ko mu taron annabawa ko jama'ar annabawa la nuras ba a gado mu hadisi ne kaga tare da cewa Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce tare da cewa Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne amma ba su san da wannan tafsirin ba kenan ba sharaɗi ba ne dole kowa sai ya san wannan bayanin a lokacin da ma yake rayu wasu abai kuma sun tafi sun bar gari sai bayan mutum manzo Allah sallallahu suka dawo sun je da awa waɗansu an tura su zuwa wani abu sun dawo to yanzu ya za a yi na fata ana fahimta ta kenan cewa kowa sai ya san bayanin ba gaskiya bane ko a garin ma suke tana yawa ba za su sani sai da Umar radiyallahu anhu yake cewa wani lokacin suna yin tanawul da shi da wani dan uwansa ko ba haka ba idan ya je lambu shi ko sai je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe shi sai na umar ya je lambu shi kuma gaje mun zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam in an hadu da mai kowa sai shi ba wani labari ni ga ku yadda na tsaya can ko ga wani da na tsaya wajen aiki wani bai san kuya ba ko ba ka nan bane ga inda aiki ya tsaya shi ko ce mai ga hadisan da an kai ga bayanin da an kai sai suna tanawu irin wannan ya kamata ku same shi kuna da shago ku biyu babu damar ku kulle ku duka to in lokacin karatu yayi sai guda ya tafi sai guda ya tsaya na fata ku ki kuma yanzu zamanin intanet Allah ya hore ba wanda a cikin nan kasar ba har wanda ke wasu kasashen duniya ya san lokacin karatu kawai sai hidan na in kuna da intanet mai karfi sai ku saurari karatu ba mun ce a daina zuwa karatu ba amma in damar ba ta samu a yi amfani da damar da ta samu in ba ka iya kallon shi direct to da an yi an sabke cikin group ko ba haka nan bane to shikenan sai ka yi kokari ka sabke shi ka saurara ka bi karatu domin mi domin abinda ba a samu duka ba a bari shi duka wani malami yake cewa ba a taba karatu da dama ba sai da hauri kun san dai dama ta haihu ne abin da ku ya ce to amma ba a taɓa karatu da dama sai da kun san ba haushe na cewa sai na samu dama zan yi kaza ya ce to in kana jira sai ka samu dama za kai karatu sai ka mutu ba kai karatu ba da haure da ake karatu to in kana so ka je inda haure take dama ka ji wani gudun an gane ko to don haka ba abin mamaki bane don fadila ba ta san wannan ba ba abin mamaki bane don mi dan abbas bai san wannan ba don haka ɗaliban ilimi ba abin mamaki bane wata mas'ala baka santa ba ko da babban malami kake domin baka kewaye sani da ilimi ba shi yasa don an tambaye ka baka sani ba in mas'ala ma kana shakka ko da bai ba ka santa kana shakka ko ka manta wani abu sai ka ce to wannan tambayar a barta har daga baya in kuma baka santa ba kuma kai bincike kuma ko ka bincike in baka sani ba ka ko baka tambayi malamai domin ita mas'ala akwai wanda bai santa ba amma da za a bashi lokaci da ya san cikin littafin da zai kuma ya same ta hifzul maraja ana tambayar ka tambaya kan misali itikafi in ka manta mas'alar dakata ko ma cikin sahihul bukhari akwai babu bayani wanda ya bayani azumi da itikafi ko ma cikin sahih muslim duk littafin hadisi ka samu su kawo ka aji sai ka koma cikin littafin fiqh ko wanne daga cikin kake ka diba babu da itikaf babu da itikaf sai ka jayo su sai ka ajiye gaba gare ka da ka dauko wannan mas'ala ka bi ta duk abin da ke karkashin ta da izinin Allah zaka fahimta sa kakka aiki da mazhaba daya to ko ko wace mazhaba ka dauko ko littafin da suke kawo mazhabobi guda hudu bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid al-mughni ibn qudamah sai ka ɗauko al-zakhira cikin fiqhul malikiyya ko mutawwilatul kubra misali cikin fiqhul ahnaf al-hawi fiqhul shafi'iyya al-hawi da imamul mamurdi fi fiqh shafi'iyya an gane ko ba al-hawi fi fatawa ba na na wanga isyuti akwai al-hawi fi fiqh shafi'iyya na imamul mamurdi mujalladi 40 ne al-insaf na imamul mardawi cikin fiqhul ahnaf ka dauka shi ba al-mughni shi ma cikin fiqhul ahnaf ne fiqhul hanbali yake son cewa fiqhul hanbali da wancan da wancan hanabila amma dai dukkan su kana ishi al-mughni yana ka ara daban-daban ga sunan da dalilan su kuma sai ka duba duk dalilan da an kaso inganta ka dibi ta hakikin da hadisi malamai suka yi al-mutaqaddimin wal mutaakhirin ga sunan sannan sai ka fahimci mas'alar sai ka zo sai ka yi bayani kakka yarda duk tambayar da an ka watso ka ce zaka ba da amsa dan yanzu zamanin intanet na wani sai ya tafi ya shiga cikin ɗakin matar shi ya taliya ya koshi sannan ya ɗauki whatsapp hidan da in ce wancan wancan fasik kana zuwa kana mutane fatawa akan fasikanci to shi yasa bari haka fahimci matsala da kyau ka bada dalilai ka huta in ba ka shirye wallahi ka bada amsa ɗauki muwatta akwai babu wanda ke bayanin azumi ɗauki sahihul bukhari babu saum ɗauki sahih muslim duk matsalar da aka ce ka tattaro ɗauko littattafai haka ne ake bahasi bahasi za ka yi mamakin wani ya an kai wannan matsalar duk ya gane maganganun da ke magana kanta a'a gane yadda ya akal bahasi ko wani littafin daidai babin da ke magana kan wannan matsalar ya koma to ya akwai littafi ɗari zai iya samun littafi ɗari kuma yanzu ya samu ra'ayi yanzu misali idan aka bada matsala sai wasu ka ce halatta yau suka ce haram ne to in an samu saɓani in littafi ɗari ne na huta sai in duba da wanga ya ce halatta ne sai in mai da shi gefe in ce to ya shiga cikin wannan layi da wannan ya ce a'a sai in sa cikin wannan layi yanzu cikin minti biyu ko minti ashirin kenan sai in samu littafi ɗari hamsin sun ce eh hamsin sun ce a'a kuma kowanne in jiro su in faɗi sufa shi ne ba hasin amma in baka iya ba sai ka sha wahala in aya ce ta tafsiri yanzu kun ga turawa sau da sun yi wani tsari an faɗa mini shi za ka iske ya kai kusan tafsiri 86 ne ko 100 da nawa ne cikin wani logiciel a cikin salula kana ɗauka shi da an tambayi tafsirin aya shi kenan sai ka danna daidai wannan ayar wani ya ce kaza sai ka tafi cikin wancan tafsiri cikin ɗan lokaci kaɗan sai ka ga abin da mufassiri ɗari suka ce kan aya idan duk abu guda suka tafi akan shi kawai sai ka ce duk sun ce sun tafi kan abu kaza dan tafsiri kaza ya ce kaza wani ya bi shi wani ya bi shi wani ya bi shi wani ya bi shi haka ne ake ai kokari ai ikhtisarul waqt da ikhtisarul mas'ala amma in ka ce kai ta karatu babu tsari kawai sai ka hada cikin abin ka sannan muna gaya muku ne saboda masu wayo kun san su su iya wayon bincike kawai kullum sai su ta kokarin yadda za su yi su gane abu kuma ba sa fatan wani ya sani saboda wani bai sun ka gane yadda ake samun saukin al'amari to ilimin qur'ani da hadisi ba kasuwanci bane su kuɗi can wannan sha'ani gare su darban da kuɗi da siyasa da neman mulki su waɗannan wasu abubuwa ne masu hatsari an gane ko dama rigimar duniya cikin wuri uku ta ƙari neman matsayi neman kuɗi neman mace mai kyau duk bila'in duniya cikin waɗanda abubuwa guda uku ya ƙari da kajo ne ya faɗa cikin dami bincika cikin waɗanda a mi kake nufi a dan bai za a yi kuɗi neman masarauta ko neman mulki matsayin siyasa nan na duk bilayen duniya ya kari to don haka shi ilimi ba haka yake ba shi yasa ko malami kaga ya fara neman matsayi to matsala ta samu ina fata mu ce ko ko malami ilimin shi abin da yake so ya tara abin duniya matsala ta samu an gane ko ko ko malami yau an gane shi da gamace a gane shi da gamace a mata halatta ne duk da malam ya halatta shi aure ko ba haka da bane tunda annabawa sun yi aure ko ai malam ba abin zargi bane a ganshi ya je neman aure amma abin da abin zargi a gaban lan bisa tare da matan da ba su dace ba ya je ba neman aure ba ko fakare ko ko je tare da wata mace a wurin da bai dace wannan duk abubuwan da ba su dace an gane ko amma da an gaban lan ya je neman aure to mene ne wala qad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ko annaba su azwaji ba aure na fata an fice amma shi wani ko da matar ka gani ka sai ce na gani shi da wata mace mai hijabi abin cika mu da matar shi ta shi bakin abin da ya kaso an ce dai an kama wani mallami da mata wani to ya an kama wani mallami da mata wani to shi kenan sai an halatta ma zina shi mazinaci kullum so shi kaji an ce an kama mallami wani mallami mai gemi ce aha ai na gaya muku duk gemin na gemin banza da wai abin da yake so ya ji daɗin yin zina da an ce yana ce a'a to ai an kama wani malami wai hujja shi kenan to Allah ya ce ya haramta zina da mallam da wanda ba mallam ba duk haramun da su yi zina ina ba ta amince ko kuma a mutane na nan na zina amma sai ka ɗauki sadaka ta dala arba'in ka ba wata mace kawai sai a ce ai an goni malami ya ba wata budurwa sadaka sadaka ne fa ba ta amma wai ana nufin wai shi yanzu masu zina su ba a kallon su da gidajen karo ya a dala arba'in da ka ba wata mace kai ka ba ta don ta ci abinci amma ana ana tallaka ana cewa ka ba wata mace sadaka kina ana nufin ka bauta alaka ce akwai tsakanin ka da kai ku ci alaka ku ina fata ku ci to kullun shi dan haka yake makruhin wani an gane ko shi za a talla amma haramun din wani ba abin talla bace wani sai shi aikata haramun dubu ba gurin mutane da ita amma makaruhi in ka aikata duniya sai ta jiya gane ko kaba'iru rajulus saghiri an ka ce sagha'iru wa sagha'iru rajulul kabiri kaba'iru inji shahi an gane ko على قدر أهل العظم تأتي العظائم وتأتي على قدر الكرام مكارم وتعظم في أين الصغير صغارها وتصغر في أين العظيم العظائم haka mutarabbiyanci ko ba haka nan bane gurgudun matsayinka gurgudun kokarinka ne ala qadar ahli azmi ta'til azaim gurgudun matsayinka da kokarinka ne niyyarka take zuwa an gane ko wa ta'ti ala qadar al-kirami makarim daukaka tana zuwa ne daidai kokarin da kai wajen samun daukaka yace wa ta'zumu fi aini sagiri sigaruha ta'zumu tana girma fi aini sagiri a idon karamin mutum sigaruha karanan abubuwa shi karamin mutum da yayi dan abu guda tak sai ga san amma da yayi wani abin abin zo abin sai sa dalibi ilimi sai ga masa ala guda ta fahimta shi nan ta kokarin waye tambaya ya ji mutane sun san ta ko busan ta ba an karanta mas'ala dubu an gane an wuce an barka wa tasghuru fi aynil azim al azalim amma tana zamantowa karama game da mutumin da yake babba abubuwa masu girma wani sai shi aikata sai shi karanta littafi 100 duniya ba ta jiya ba amma wani sai shi karanta mas'ala guda duniya sai ta sai karanta wannan mas'ala shi yasa da wannan zaka gane bambanci tsakanin babban mai kuɗi da karamin mai kuɗi tsohon mai kuɗi da samun mai kuɗi yanzu wani da ya samu miliyan goma to sai an sani miliyan goma ya sai wannan riga ya sai kaza ya rinka dan sai yan mota ana sai yawo ana barazana a taka duniya ta jiya an fahimta miliyan goma fa balle mai kuɗin kawai da ya samu cikka ɗari biyu an yi balla tsohon mai kuɗi gidan shi guda in ya sai suwa zai kai biliyan uku ko biliyan biyu amma yana da yasa riga wadda ba ta ci jikka biyu ba yaro mai miliyan goma shi na sa kaya gezina ya sa mu kumfule goma ya sa an gane ko riga da wando kenan ya yi ta kaba wai sai a sasa sai ka ji wasu na cewa wai da wani da wani wahim kudi haukan banza ne to haka sabon ɗalibi da sabon da malami suke malami wani malami in dai ba lokacin karatu ya yi ba aka zo aka zauna majalisin karatu ko tafsiri ko khutba ko tattaunawa kan mas'ala ko rubutu ko bayani wallahi ba ka jin bakin shi amma wani matsala guda ya sani duk sai ya gama gidan rediyo da gidan tele akan ta fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa la haula wala quwwata illa billah an gane ko wannan ba shi ke nuna kuma duk matashi bai da ilimi ba kuma matashin da Allah ba shi ilimin da ma ya fi nuna sufi amma don Allah ya hatara barazana ba ta yaro zaka iske akwai gaugawa cikin al'amarin shi matashi bi a hankali in dai ka sani yau da gobe za ta nuna ka sani amma ka iya littafi guda ko biyu ka je ka ce mutane ba su yi karatu ba waɗanda littafin biyu ka karantar da su a wannan unguwa sun ƙare kayi wata unguwa mallamin da ya karantu gaba da unguwa a in ya aza wurin karantarwa sai ya kuma ga Allah na karantarwa ka bai hankali Allah ya muna mai kyau inna ma ashara al-anbiya ila nurath al-hadith wa ila hadhihi al-mas'ala ashara fi al-maraqi bi qawlihi yace wa nisbatu al-jahl li dhi wujudin bima yukhassisu min al-mawjudi an gane ko wa nisbatu al-jahl danganta rashin sani nan ba jahilci ake nufi ba lidil wujudi ga waɗanda suke nan suna tabbace bima yukhassisu su zamanto sun jahilci abinda ya khassasa wani nassi min almawjudi wato na daga abinda ya faru almawjud na alwaqi abinda ya tabbata malin yace wa sammaituhu nasu ya mishi suna adwa albayan adawu haske adwa haske mai yawa ko hasa ya zamu cewa haskuna ko hasakasai ko menene za cewa hasaki gashi nan dai eh bai da jami'i Hausa dubara ne za a yi ka ce haskuna ka ce hasake dai kai ta ga sunan dai ko haskoki haskoki duk dai an ka ce amma dai wannan jami'in gaskiya galibi babu shi almuhimmu dai haske adwaul bayan hasken bayani fi idahil qur'ani bil qur'an na bayanin alqur'ani da alqur'ani da yasa bai ce tafsirin Qur'ani bil Qur'ani ba saboda wanda daga cewa ba tafsirin Qur'ani bil Qur'ani zai ce idahil Qur'ani bil Qur'ani babban malami wayo gani shi yace wa hadha awanu shuruhi yanzu zan shiga fil maqsudi a cikin abin da nan nufata to kafin lokaci ya matso kwarai da gaske wannan mas'ala yan shi'a suna fakewa da ita su ce sai na abokar ya ci amanar fatima ya hana ta gado an gane ko ɗaliban ilimi musamman a hali suna sai kun yi hattara saboda su mutane ne masu wayo sai su ce maka ai kun ce manzo Allah ya ce ba a gado annabawa to ai Allah ya ce zakariya ya ce abin nan rabbi inni idna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wa hana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba ko yarisni a wata kira'a a yi masa sukuni to an ce yarisni sai ya zama to kenan in tahab yarisni an shafe wato abin nan sharadin shi to an ce yarisuni sai ya zama to sifa ce ta waliyya domin na kira ne sai ya zama to jumla da ta zo ba shi ta zama to sifa ce an gane ko to ai shi zakariya ce yarisuni zai gane ni to kuma zakariya annabin Allah ne da zaka yi da wannan in sun ka tai gaba sai su ce maka Allah ya ce wa waritha sulaimanu dauda a cikin suratul nabi kaga wannan magana sai maka wanda hadisi ba gaskiya bane bal ma sai su kara ko su sun halattar da yin ƙarya in za ta taimaki mazhabar su su ce maka wannan hadisi na cewa inna ma ashar al anbiya ila rura sai na abuka ɗaya ruwaito shi kaga in baka san binciken hadisi ba sai ka je ka hada alhali ba suna abuka ɗaya ruwaito shi ba suna nan da habbai da dama da suka ruwaito shi mun fahimci wannan to amma anan abin da za a ce shi zakariya da yace yarithuni ko yarithni a wancan qira'a wai yarithu min ali yaquba ba gado na kudi yake ban abin duniya don da gadon abin duniya ke nan ce bai dace ba ya risu min ali yaquba mi zai gado ga ali yaquba duke su zai gado shi wannan yaron inda gado zai yi wa zai gado ce min zakariya ba shi ne baban shi ba to ali yaquba duk shiga ne su duke su to su ga iyayen su wa warisa sulaimanu dawuda annabi sulaimanu ya gadi dawuda to shi annabi sulaiman shi wato dawuda alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim sulaiman da ya haifa cikin ya'yan shi sulaiman da ya akwai da cewa ya gade shi to su sauran a'a ya gadi ni ya gadi wato mulki wanda mahaifin shi ya bari hikimar da Allah ya bashi Allah ya bashi ya ce wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat don haka in baka san irin waɗannan ba sun kama yawo da hankalinka sun kama yawo da hankalinka sun kama kwata hujja da kaza da kaza kuma ko munan yanzu idan mutum ya mutu ya bar dan shi dan shi hawo majalisi shi za a cewa ya gari wa ya gari mallan kuma yace manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ulama'u wasaqul anbiya sai to yanzu sai mutum zuwa neman kuɗin da annaba sun ka bari a babu sai su maka to ai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu su bar gidan shi ba suna kafa wannan hujja ce kenan sun yi gado shi amma ita Fatima da yake yar sace sai suka hada ta ko ba kana bane to amsar da zama baya Fatima ba a bata ba amma matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fitar da su ba bayan ya mutu kenan sun yi gado ni a amsa na'am shi gidan manzan Allah mhm sallallahu alaihi wasallam eh mhm gwamnatin musulunci ta ce ta rike su a aisu suna da gidaje akwai gidajen yan uwansu abinda za su ce maka cikinsu babu wadda babu yan uwanta galibi a wannan wurin in ma mun ɗauki wasu babu yan uwansu an gane ko irin su safiya ko da yake ita abin nan ce daga jinsin yahuda ta kuma an kori yahudawa to ita hafsa umar babanta yana ne ita aisha babanta yana kuma sun zamana ce maka a a wannan bai ba zaman gida da rashin aure da ba alaji mace tana iya koma gidansu allah ya hana a aure ta amma zaman gidan ba shi da ake zuci na hau ba shi aka zance ba shi gidan da an ka ce ba a gado kasancewa sun zamna gidan ko ba su zamna gidan ba ba a auren su ko sun zamna a gidan ko ba su zamna a gidan ba ba sani ko kafin ne ba ha ka gane ko ba gane ba ko ba su zamna a gidan ba suka fita suka zauna gidajen yan uwansu auren su haramun ne zaman su gidan bai da ta'alluki da kasancewa ana auren su ko ba auren su shi nassi ne ya ce wala an tanki huwa zuwa da hubin ba da shi abada kawo ko su zamana a wannan gidan ko su zamana a madina ko su zamana a amurka ko su zamana a rasha ko bis samarin sararin samaniya allah ne ce ba auren su wannan bai da alaƙar kasancewa cikin wannan gida kawo a wa karna fi butun na ana zancen su zamna kada su fita hita irin ta jahiliya na adadancin fita idan suka ta yi gidajen iyayensu suka zauna karna fi buyu tukuna ne ba sai sun fita ba ana yin abin ga mun gane ko to dole irin waɗannan matsaloli ku kyayen shi'a kasancewa ka kana ganin kanka ustaz waɗannan mutane sun karanta falsafa kuma suna amfani da tarihi na ƙarya kuma sun san yadda ake haɗa mas da shubha wallahi ku ya tara da su mun fahimci wannan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba an ce ba a gane shi ba da suka mutu gaba ɗaya yanzu shina ina an sai da gidan ya koma cikin masallaci masallaci na wana na al'umman musulmi da yanzu gidan shina cikin masallaci bas abinda muka faɗa ya zumuntu dide Allah ya ba mu lada bayan sallah za mu dawo akwai ƙarin bayani game da matsala ta albayan to akwai abubuwa guda biyu da za mu ƙara domin malam ya kawo matsala ta albayan nan ya kawo ta ne bisa ga ƙa'idodi na usul amma ba bai fayyace ta game da shiga cikin alkur'ani tun da mukaddima sai don haka akwai littafi guda biyu da za mu yi bayani cikin su ko in ce littafi ɗai wanda ya tattaro waɗannan matsaloli na albayan yadda bayanin qur'ani da alkur'ani da kuma wasu matsaloli waɗanda hatta da manya-manyan malamai wani lokaci za ku iske suna yin kuskure wajen bayanin su ko su fahimce su ba daidai ba da su muke son mu kulle in Allah ya sa dukkan su sun shiga kenan daga yanzu muqaddima ta kare idan dukkan waɗannan bayanai ba su shiga ba to kenan sati mai zuwa na sama za mu zo mu karasa wancan bayanin daga nan sai mu dawo da littattafan mu waɗanda muke karatu da littattafai da muka saba karatu a wannan majalisi abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk